الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الأربعاء بيوم كوتن جمادى الثاني هجرة على دبولة دليل أربعين دقوق والنجاة شهد الزيار لوتن دايا ميلادية سنة دبو بيو لعشرين دبيو زام شغدا سنتوفة الحكام muna cikin babi na istihqaq ko wama lahu wama lahu taqwim bi istihqaqi an fasi yurad bil itlaqi in kana fi muayyanin wa la yahil imsak baqihi lima fihi juhil wa in yakun aqalluhu fal hukmu an yarji'a fihi sati min as-saman wa in yakun ala shiya'i al-mustahaq wa qabla al-ism wa qabla al-ismata fal qasm mustahaq والخلف في تمسك بما بقي بكسه ممن ممن قسامه التقي وإن يكن في الفيء مال المسلم فهو له من قبل قسم المغنم وإن يكن من بعد من بعد ما قد قسم فهو به أولى بما تقوم ومشتر وهائز ما ساق من من أمن لا يوكل منه بالثمن yace wa yukazu al-ma'khud min jinsin bila shay'in wa ma yubdi bima qad buzila muna magana akan cancancewa ma'ana abinda wani ya zo yace nashi ne bayan ya shiga hannun wani ta hanyar siye misali mun faɗi abin idan ainihin idan abin misali misali shine misali kamar bunan gero mutum ne zai ce ma gero sayar ma gero buhu ɗari a ce a cikin buhu ɗarin nan buhu goma ba na shi bane ne buhu goma ya fito ya zo ya tabbatar da ainihin lamban shi yanzu buhu casa'in ɗin nan za ka ɗauka a cire ma kuɗin buhu goma amma an cancance mafi yawa kana da zaɓi duk mun yi wannan maganan a baya to ma lahu taqwimu abin da yake da kima kuma abin da ba shi da misali kimanta shi ake kamar motoci kamar gidaje kamar dabbobi da sauransu idan mutum ya siya irin kamar cinikin gora din na aka kama raguna guda talatin kai ciniki ka siya ba tare da ka ware kowanne kuɗin shi ba to biski kaki amfasihi yuraddu za a yi raddi da cinikin bil itlaqi mutlaqan saki ba kaidewa biski kaki amfasihi idan an cancance mafi zaɓi na wannan abin yanzu misali mutum ne zai siyan ma da manyan raguna guda biyu da ƙanana guda uku akan naira miliyan ɗaya. Kuka yi ciniki ka biya ba a ce wannan ragon kuɗin shi kaza wannan kuɗin shi kaza ba, ashe ƙananan ne nashi manyan kawai ko na wani ne ya koro ya zo siyar ma sai ga mai manyan ya zo da shedin shi aka tabbatar da cewa wannan ƙananan su ne na wanda ya siyar ma manyan nan ba nashi bane. To yanzu a rage da cinikin ne gaba ɗaya. Yanzu babu zancen to yanzu abin da za a yi sai a yi kuɗin ƙananan biya sai mu ce to ai nawa ne kuɗin ƙananan nawa ne kuɗin manyan tunda lokacin duk cinikin gora aka mutu kaga ba a san kuɗin su ba saboda haka yanzu ba zancen a biya ainihin kuɗin ƙananan tunda an cancance mafi zaɓin abin sai a yi rabbi gaba ɗaya. in kana fi mu'ayyanin amma wannan fa yana maganan idan a mu'ayyani ne abin ba mushaɗi ba ma'anan mu'ayyani abin da yake mu'ayyani abin da za a ce banda wannan banda wannan idan muka ce musha'i kuma abin da yake ɗaiɗaice kawai a cikin yanzu misali fili ne aka siyarwa mutum sai wani ya zo ya ce ai sulusin filin na wani misali mutum ne ya mutu ya bar 'ya'yan shi guda biyu namiji da mace ya bar musu ainihin fuloti guda yanzu wannan fulotin kaga shi namijin yana da sulusani ne ita wannan macen tana da sulusi ko kawai shi namijin ba da sanin kan wannan tashi ba sai ya zo kai ciniki kasiya yanzu da kasiya kaga ai kasiya tare da rabon wani sai ta kawo kara aka zo aka tabbatar da cewa da rabon ta a cikin da kasiya kaga yanzu rabon ta din nan sulusi ne amma ba mu ayyin bane mushaƙi ne tunda ba riga an raba ba to wannan hukuncin shi yana zuwa gaba za mu zo wannan muna magana akan muayyani kamar yadda muka sifanta raguna din nan kaga ragunan muayyanai ne ya zo ya cancance banda wannan da wannan ga iya nashi wannan da wannan to a nan ne za mu ce za a yi raddi da cinikin gaba ɗaya wala yahillu imsaku baqi baya halatta ma mutum ya rike sauran limafi juyi saboda abin da aka jarita na kudin wannan ainihin abin da aka bari din wa in yakun aqalluhu can ba mun ce biski kaki an fasi ba wa in yakun aqalluhu idan kuma aqallin aka cancance misali an cancance dan rago guda ɗaya ne kuma shi guda ɗayan da aka cancance ma shine karamin su kaga abin da aka cancance kaɗan ne ba to fal hukumu hukunci shine an yarji a fihi sati min saman ya koma ga gurgurdan wannan wanda aka cancance din min saman daga kuɗi tunda karamin kawai aka cancance dama kai wata kila ma saboda manyan kasiya sai mu ce yanzu kawai ayi kuɗin wannan karamin a miyar ma kuɗin ka mai karami ya dauki abin shi ya tafi ciniki ya tabbata akan wa'annan ainihin wanda suka rage tunda abin da aka cancance shine a kanu kaga nan a muayyani kenan wa in yakun ala shiya'il mustahab idan kuma abin cancancewa din ya tabbata kan musha'i ne kamar misalin da muka yi gado ne na ainihin namiji da mace sai shi namijin ya je siyar ba da sanin ita wannan kanwar tashi ba ta kawo kara aka zo aka tabbatar sai mu duba mu gani shi ma abin wa kabilar kismata idan abin zai karbi rabuwa to fal qasu mustahaq yanzu rabo shi ya cancanta za a raba misali ya zo ya siyar ta kawo kara ba a riga an raba ba rabon a gurin musha'i ne ta ce ɗaya bisa ukun gurin nata ne yanzu abin da za a yi kawai za a zo ne yanzu a sa tem a auna a raba a cire mata ainihi ɗaya bisa ukunta kai kuma cinikin ka ya tabbata akan wannan sai a cire ma kuɗinka na wannan ɗin tunda ai kaga kuɗinka ma sai a kasa uku a baka
Na? Wata da mishifa dole ma ba sa ku ba ta.
a dole dole dama an za ce kamu da shigo a mana ƙwarai da gaske walkulfu sabani ya zo fita masukin bima baki cikin in mutum ya ce zai rike bima baki abin da ya saura bikisdihi da gwargwadon shi mimman kisa muhuttuki daga abin da ainihin raba shi din ya kiwu ma'ana ba zai rasu ba Na.
in ba kuma ta ba wannan na baya mun ce wa kabilar kismata gurin zai karbi rabuwa amma musha'i ne ba raba ba aka siyar ma aka cancance wani ba'ari sai muka ce yanzu abin da za a yi a zo a raba in an raba an cire wancan din sauran sai ku abin ya tabbata to yau kuma abin ba zai rabu ba yanzu misali Na.
shago ne guda ɗaya kai kai ku bar gun mun gane Na.
shago ne guda ɗaya na ainihin su hudu shago guda ɗaya ne na su hudu Na.
shikenan sai uku daga cikinsu suka ware suka zo suka siyar ma ba tare da sanin ɗayan ba kuka yi ciniki bayan kun yi ciniki sai shi ɗayan ya ji labari ya maka ku kotu aka je aka tabbatar da cewa da shi a cikin wannan kasan shago ɗin kashi ɗaya cikin hudu na shi ne yanzu shagon nan an ce a zuwa datsa shi gida hudu zai rabu kaga ba zai rabu ba to yanzu a nan ne malamai suke yi sabani wai zai yiwu ka ce kai ka yarda ciniki ya tabbata ku yi tarayya da shi wannan ɗin akan yana da ɗaya cikin hudu kana da uku cikin hudu a tafi a haka ko kuma a dole sai dai a rusa cinikin tunda gurin ba zai rabu ba shine aka yi saɓani shine walkulfu saɓani ya zo fi ta masukin cikin mutum ya rike bima bakiya da abin da ya saura bi isdihi da ainihin gwargwadon raban shi mimman kisa muhutuki daga abin da raba shi ɗin aka kiyaye ba zai yiwu a raba ba. wa in yakun fil qai fil fai'i malul muslimi idan aka samu dukiyar musulmi a cikin ganima fa huwa lahu wannan dukiyar za a bashi min qabli qasmil magnami tun kafin araba ganima yanzu misali an ji an ciwo ganima a cikin kafirai an zo an tara ganima kan araba dama ka san wa tilkal ayyamul dawiluwa bainan nasi wata ran su zo su ci musulmi da yaki wata ran musulmi su ci su da yaki wata ran sun zo sun ci musulmi da yaki sun kwashe kayan musulmi sun tafi yau da aka je aka ci su da yaki aka kwaso kaya ana zuwa sai ga wata mota jeep aka ce tab ai wannan motan jeep na barista abdullahi ne ga wata hula na malam wane ne ga abu kaza na wane ne kafin araba to duk za mu yarmar su da abubuwan su kowa za mu yarmar da abin shi kafin araba tunda kafiri baya mallakan kayan musulmi da zaren ya kwata mun gane fawwa lahu min qabli qasmil magnami za a bashi kayan shi inda kafin ayi raban ganima ne aka gani amma wa in yaqum min badi ma qarqusima idan kuma ya zo ya tsaya yana neman kayan nan nashi ne ga shaidu an tabbatar da nashi ne bayan an riga an raba ganiman fa huwa bihi aula duk da haka shine wannan kayan shi yafi cancanta da abin shi amma bi ma ta kawwama da abin da abin ya karbi kima yanzu misali motar ce aka gani amma da ba a gane ta wani ba ce sai da aka gama rabon gani ma kaf gaba ɗaya ko ita sai da ita ma aka yi aka raba kuɗin bayan dai ta riga ta fita a ainihin tsawon dukiyan ganima sannan aka gane to duk da haka tun da an tabbatar da na wane ne wane na musulmi ne yanzu za a kimanta kuɗin mota in an kimanta sai a ba wa shi wannan wanda ta zo a raban shi shi mai motan ya kawo ya bashi ya karbi ainihin motar sai yana bukata in kuma siyar da ita aka yi sai a gina mar kuɗin da aka siyar sai ya ɗauki kuɗin wanda ya siya ya bashi ya karbi ainihin kayan shi haka ka'idan ainihin dukiyar ganiman da aka zo da ainihin kayan musulmi a ciki yake kan a raba za a bashi kyauta bayan an raba kuma za a bashi amma in an kimanta mai da kuɗi wa mushtarin wanda ya je siyo wa ha'izun ko mutumin da ya hauzi kamar na kyauta na ma saƙa man ummina ma abin da man ummina kafirin da aka bashi amana saƙa ya koro ya zo da shi garin musulmi na kayan musulmi to wannan abin da ya zo da shi ya siyar wani ko ya ba wani la yukazu minhu bisaman ba za a karba minhu daga shi wanda aka ba ba bisaman ko da da kuɗin ma ba za a karba ba kaga balle kuma in shi kafirin amana ne yake hannun shi yanzu misali kafirin amana duk lokacin da dacen shi yana garin kafirin yaƙi ne ba aka zo aka yi yaƙi suka ci ganiman kayan musulmi suka je suka raba bayan sun raba ya zo ya roƙi a bashi amana yana son zama a garin musulmi aka bashi amana aka rubuta kaga an bashi amana ko to duk dukiyar da ya zo da shi tashi ce kana gani gashi na motan wane ne lokaci kaza ne da suka kawo hari suka kwata to amma ya amana kuka bashi yana da karkashin amana ba za a kwaci komai a hannun shi ba to wannan abin da ya zo da shi nashi ne kuma duk wanda ya siyar wannan abin ma baka da daman kai ne ainihin abin ka mai da kuɗi ka karba shine wa mushtarin wanda ya siya kaya daga wajen kafirin amana wa ha'izun da wanda ya hauzi daga abin da kafirin amanin ya bashi shine ma saka man ummina abin da man ummina wanda aka amince wa saka ya koro ya zo da shi garin musulmi to la yukazu minhu ba za a karbi wannan abin daga wajen wanda ya siya ko wanda ya hauzi ba bisaman ko da kuɗin ba za a karba ba kawai ya riga ya tabbata wa yukazu al-ma'khudhu min diskin amma duk abin da aka karbo daga wajen barawo na kayan wani musulmi ko wani kafirin amana bila in za a karba ne ba tare da an biya ko kobo ba yanzu misali kamar irin waɗanda suke masu zuwa jeji masu zuwa irin kau da 'yan ta'adda da sauransu din nan sun je an sace motan wani ko an sace kayan wani sai suka je suka tsiro wannan kayan suka karbo suka kawo to yanzu in sun kawo za a ba mai kayan ba tare da kokowa ba za a biya su komai ba haka za a karbi wannan kayan a ba wa mai shi wa ma yubdi amma duk abin da mutum fansowa ya yi da ya je ga ɓarawon kayan wane ne sai ya duba ya gani cewa ɓarawon nan ba shi da ikon da zai kwaci wannan kayan amma ka kayan nan zai kai miliyan guda kuma ɓarawon nan ko dubu hamsin aka bashi zai iya karɓa ya bayar ya lallaɓe shi ya ba shi wani abu ya karɓo dan saboda ya tsiro da kayanka to yanzu a nan bima tsalbuziya za a karɓa amma da abin da aka bayar dole sai an miyar da kuɗin shi da ya kwanso ma kayan sannan ka karbi kayanka alhamdulillah inda muke jeje Allah